والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata sha biyar ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu ɗaya da dubu talatin da uku daidai da biyar ga watan shidda shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a ci gaba da karanta littafin na mustafar al'afari yau za mu tashi inda malamin ya mana bayani akan lokutan da aka hana yin sallan nafila asali a wannan babi akwai hadisai da dama manya daga cikin su hadisin ukbatu bin amir radiyallahu anhu wanda yace ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا lokuta guda uku wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu sallah a cikin su kuma ya hana mu mu wato binne mamatan mu ya faɗi lokutan na mashhurai guda uku da aka hana nafila shine bayan sallar asubahi a har zuwa lokacin da rana za ta fito kai da ruhin da kuma lokacin da kama qa'imul zuhira wato lokacin da rana take tsakiyar sama sosai kafin ta karkata lokacin azhar yayi da kuma lokacin da take karkata za ta fadi waɗannan su ne lokacin da suka zo a wannan hadisi akwai kuma hadisai ne daban bisan ibnu umar ibnu mas'ud ga sanan dai wanda kuma daga su ne da asali a wannan babin duka malamai su suka lura suka kawo a cikin mazhabobinsu daban-daban a nan ya faɗa mana wannan lokacin shi ma ya fara yake cewa wala tu salla nafilatun ba'da salati subhi nan ne yabo za mu tashi yau wala tu salla nafilatun ba a sallan nafila ba'da salati subhi bayan an yi sallar asubahi kamar yanzu da muka sallar asuba din nan to kada mutum ya tashi yi wata nafila asali abin da ake nufi da babu nafila shine babu nafila ratiba babu wata nafila wadda aka ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yin ai mun san akwai nafilfil ratibai ko a raka'a biyu kafin alfijir bayan alfijir ya fito kafin ai sallar asuba wato ita ce raka'a ta fajr yau wannan ratiba ce akwai kuma raka'a hudu kafin azhar hudu bayan azhar ko biyu bayan azahar haka nan akwai hudu kafin la'asar a wani ƙauyen biyu bayan magariba bayan isha'i duka waɗannan ana ce musu rakibai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi su baya barin su amma akwai nawatul mutlaq akwai kuma nafil sunni da malamai suke ce ma zawatul asbab in an ce zawatul asbab ana nufin nafil filin da wani sababi ne yasa ake yin su to su waɗannan ana yin su a lokacin hani ko ba a yin su malamai suka saba za mu dan yi magana akan wani mun zo kan lokacin nafilar lokacin hudubar juma nan da mu tsaya nan inda ke cewa wala tu salla nafilatun ba'da salati subhi babu nafila ratiba bayan sallar asubahi in dai aka sallar asubahi to babu sai dai idan mutum yayi mantuwa ko kuma ya tashi a makare bai yi raka'a cikin fajr din nan ba sai zo masallaci ji an tada sallar farilla ta asuba kuma yanzu wannan da muka to idan ya zo sallah sai a yi sallah da shi ta farilla in an yi sallama sai ya tashi ya miƙe ya iya kawo wannan raka biyu na raka ta fajr da bai baka kafin sallah asuba wannan ya halatta saboda wani sahabi ya taɓa yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tambaye shi wannan me kuke yi inda ta lokacin ba a yin nafila kaga wannan shi kansa yana karfafa mana ba a yin nafila bayan asuba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wannan raka'a biyun da kai na me sai ce wancan guda biyu ne da bai samu dama yayi ba kafin alfijir shine yayi su yanzu sai kuma ya kyale shi bai ce masa komai ba sai aka samu dalili cewa ashe idan baka samu yi ba ka sai ka iya yi bayan sallah ko kuma kana cikin yi misali a masallaci sai aka tada iqama in an tada iqamar sallar farilla to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi cewa fala salata illa al-maktuba idan mutum na nafila sai aka tada farilla to sai katse farilla sai dai akwai wannan akwai sabani na malamai akan zai katse ko ko zai karasa yau wasu daga cikin malamai suna cewa zai karasa kamar su ufemi har yayi hujja da wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukan ku sai ke ganin mutum ya karasa sallarsa sannan ya bi farilla ne amma idan mutum bai tada kabbarar ba yana shirin tada kabbarar zai yi raka'atai fajr sai man ya shigo to sai ya hakura sai an yi sallar farilla sai ya tashi sai ya ba matsala sannan sai ke cewa ilar jifa'in shamsi har zuwa lokacin da rana za ta ɗago ma'ana ba fitowarta ba sai a jira bayan ta fito kun har sai ta ɗago gwargwadon tsawon mashi kamar da malamin iziya yake faɗi mun manta ba yace wa ba'da salati al-asr haka nan bayan sallar la'asar idan aka yi sallar la'asar to babu nafila ratiba shi ma ila salati al-maghrib har zuwa lokacin maghriba yawwa akwai riwayoyi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam an yayi wasu na fituli bayan la'asar wata rana yake cewa na azhar ne da bai samu yayi ba wasu malamai suke cewa to ai ai yayi amma dai kauli mafi karfi shine babu nafila bayan la'asar har sai lokacin magriba yayi wa ba'da tulu'i al-fajr haka nan bayan ketowar al-fajr illa al-wirda li na'imin anhu sai sallar nafil filin dare da mutum yayi bacci bai samu yi ba shine ma'ana li na'imin anhu wirdi nan ana nufin sallar nafin filin dare da ka saba yi shi ne ma'anar wurbi ba jan tambi ba yau alwurbi ma'anarsa abin da ka saba yi na nafin filin dare shi ne abin da ake nufi a shara'anci yawwa ya ce wa inda julusu imamin juma'a ce alal mimbar da kuma lokacin da limamin juma'a ya zauna akan mumbari to shi ma ba nafila to wannan shine akwai maganganun malamai ko suka ce abin da ake nufi a nan shine mutum ya yi insha'in sallar yana zaune a masallaci alli man ya zo ya zauna a kan mumbari to ba zai tashi ya kawo wani fila ba domin wajibinsa a nan shine ya zauna ya saurari liman in kuwa liman in ya riga ya zauna shi kuma sannan ya shigo mutum bai yi abin salloli sallar raka'a biyu na tahiyyatul masjid ba to sai ya sallar raka'a biyun nan wanda su ne na gaisuwar masallaci sannan ya zauna ya ci gaba da sauraron imani duk da a mazhabar malikiya a wata riwaya banda riwayan ashab daga malik suna cewa babu amma akwai riwaya daga malik din cewa ana yi a wata riwaya din wanda ashab ibn abdul aziz ya rubuto daga gare shi a cewa mutum zai iya yin raka'a biyun nan ko da liman yana hudu ba saboda ya samu dama ya zauna ya saurare shi ina fata muka wuce wannan saboda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba din ta juma'a sai wani mutum ya shigo sai ya zauna sai mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya katse hudubar ya tambaye shi kai raka'a biyu yace bai yi bai ce tashi kai kuma abin duk da zai kai ga har a dakatar da huduba a tashi mutum yayi shi wannan ya nuna yana da muhimmanci yau kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu kada mutum in ya zo masallaci ya zauna ba tare da ya raka'a biyu ba wannan gaisuwar masallaci ce to nan ne nake so in magana akan sallolin da suke ce mu zawatul asbabi zawatul asbab abinda ake nufi da su sune sallolin da wani sababi ne ya jawo a yi su ma'ana ba kawai tashi aka yi kai nafila ta ganin dama ba amma wani sababi kamar shigowa masallaci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a zauna dan ya zo da sigar hani ne ma cewa kada ɗayan ku ya zauna in ya shiga masallaci har sai ya raka abu a shi ka ga nuna in an zauna za a iya samun matsala ko ba ka bane yau don haka sai malamai suke cewa wannan suna cikin zawatul asbabi sallolin da suke da sababin da ya ce a yi su don haka irin wannan ko da a lokacin hani ne za a iya yin su don suna cewa umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ko hanin kai da yayi na cewa kada a yi sallar nafila a waɗannan lokuta an sami wannan lafazi ne am da aka sami wani dalilin daban ya hassasa su wannan magana ce ta masu ilimi malamai suke cewa wannan am ne da khalafu tafsisu sai suka ce wal amu alladhi da khalafu tafsisu abu afu duk am din da aka sami wani taksisi yana nufin kenan akwai lokacin da akan sami misali sallar gawa a yi ta a lokacin da aka sa wasu daga cikin lokutan da aka hana din nan yau shi ne suka ce kun ga an ba da izini a iya yi a wani lokaci wannan ya nuna umumin da ke cikin wannan nassin ba mai ƙarfi ne sosai ba don haka idan aka samu gawatul asbabi wanda har umarni ya zo da kuma hanin cewa kar a zauna sai an yi wannan umarnin ya fi ƙarfi a kan am ɗin da yake dama tafsisi ya riga shi cikinsa da fata mun fahimci abin da ya haka yau to wannan suna daga cikin dai maganganun da suke da alaka da wannan babi na zawatul asbabi da haka idan mutum ya zo a masallaci liman yana hutuba ya yi raka a biyunsa sai ya zauna wannan shine mafi inganci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda malamai suke nufi a nan na magana wannan hirsi ne nuna kwadaitarwa ne akan kada mutum ya zama cewa baya sauraron liman shi yasa malamai suke magana idan mutum ya shigo misali ana kiran sallah sai ka shigo masallaci kiran sallah na biyu lokacin da ladan liman ya riga ya zauna akan mimbari ga ladan kuma yana cikin kiran sallah kai kuma sai ga ka shigo ana cikin kiran sallah me ya kamata kai za ka tsaya ne a gama kiran sallah sannan ka yi raka a biyu ka zauna liman ya fara hutuba ko kuma ya kamata kai malamai suka ce a nan duk da cewa inda kiran sallar farko ake yi to ka tsaya ka jira shi sai ya gama saboda kada kana sallah kuma ana kiran sallah ka tsaya ka bi wato ladan ka faɗi abin da yake faɗi din wannan shi ma sunna amma suka ce in kiran sallah na biyu ne wanda daga an gama shi liman zai fara hutuba to wanda kai nafilar ka a cikin kiran sallah lokacin da ake kiran sallah sai ya zama cewa lokacin da aka gama kiran sallah kai ma ka gama nafila liman ya miƙe ka ga baka samu wannan rikici na cewa baka ma saurari liman ina fata muku cewa ma'ana ka gabatar da nafilar in a kiran sallah na biyu ne lokacin da ladan in ka kira ya fi kar ka saurare shi kada ka tsaya ko na ga mutane haka sukan tsaya wani lokaci suna jiran sai ladan ya gama kiran sallah sannan su nafilar su to da kai a lokacin da liman ke hudu ba wanda kai a lokacin da ladan ke kiran sallah ina fata mun fahimci abu yau to sai magana ta karshe ce wa ba'da al-jumu'ati haka nan bayan sallar juma'a hatta ya kharuja min al-masjid har sai mutum ya fita daga masallaci wannan shi ma ra'ayi ne na mazhabar malikiya akwai hadisi sahihi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila raka'a hudu bayan sallar juma'a kafin ya koma gida mutum zai iya yin raka'a hudu ko kuma in ya koma gida ya raka'a biyu ina fata mun fahimci wannan ya zo a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan kullu abin da ke hanawa shine idan mutum an yi sallar juma'a to kada ya kome sai ya koma gida wannan ra'ayin mazhabar malikiya ne haka malaman suka bayyana da fatan mun fahimta insha Allah to Allah mu kai fara a a nan ba liman suke ne ai ka ga ba zancen liman wa ba'da jumu'ati hatta ya khuruja min al-masjid ai ai huwa al-musallin yawa shi ake zance wasu malaman suna kawo wannan cewa sai bayan liman ya fita daga masallaci ba shi da alaƙa da shigar liman da zaman liman yau mai sallah ake nufi Allah ya samu dace ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu kuma damar aiki da abin da muka sani din وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
wasu na ganin idan mutum a waje yake ba a cikin masallaci ba ba zai yi ba zai ba wannan abu wai bai zama a inda ya shigo rahaban da ake ana cewa rahaba ko da larabci rahaba ake so kuma muna cewa haraba yau inda ya shigo kuma sahu ya kai nan a cikin ana ɗauka cikin masallaci yake yau in sahu bai kai ba shine ba zai ɗauki hukuncin wato masallaci ba na ka shigo gyaran wuta na na in kun je ka shigo masallaci umumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in dai kana da alwala to kai in baka da alwala ne sai ka aiki ku fita to kuma alazumta maka ka zo aikin wutan dole sai kai alwala kai na filin in ka in kana da alwala kuma kai tunanin kwaɗayin lada da dacewa da suna mai zana sun hajji Allah zai baka lada sai Allah sa maka albarka ma ne fata jaru. Thank you.